أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
آه، إن شاء الله لتمكن الله سبحانه وتعالى ci gaba da karatunmu na mustalar hadis wanda kuma a satin da ya gabata muka gama littafin mustala na muhammad bin salih al usaimin kuma wannan satin kamar yadda muka ce insha Allah zama ɗauki manzumatul baikoniya wanda zamu ci gaba dai da karatun mustala a cikin wannan littafin a yau muna alhamis 28 ga watan zulqa'ida hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina hijira 1442 wanda ya daidai da takwas ga watan hutu ga watan jiye jiye miladiya ta 2021 insha Allah kenan wannan shine zai zama to darasin mu na farko a cikin wannan littafi littafin al-manzuma al-baiquniya fi mustalah al-hadith insha Allah eh kafin mu shiga littafin yana da kyau mutum ya zamanto eh, ya san abu dan takaitacce akan abin da ya shafi wannan littafi na manzumatul baikuniya na farko dai littafi ne na eh, mustalahul hadis na ilimin hadisi wanda malamin ya yi shi ne akan abin da ya shafi ilimin hadisi wanda shi mai littafin an samu saɓani akan sunan shi malamai sun ce ba a samu ba tarjama shi kun san akwai littattafai akwai malaman da ake samun tarjama su wane ne dan wane an san ina yi karatu ina yi ya rayu ina yi menene so shi wannan malamin ya zamanto akan tarjama shi ta sunan shi ma an samu sabani wasu suka ce sunan shi baha wasu suka ce sunan shi umar to an samu sabani akan sunan shi amma abin da ya shahi abin da ya shahara a wajen malamai shine sunan shi umar bin muhammad bin futuh al-baykuni amma dai bai da wata tarjama dai sananna akan abin da ya shafi tarihin shi gaba ke da haka dai mafi yawan malamai suka tafi kan shi kenan abin da yake rinjaye shi ne sunan shi umar umar bin muhammad bin futu albaikuni albaikuni shi ya sa ma aka nisiba shi ake ce ma mansuma tashi aka danganta ta da nisiba shi ake ce mata albaikuniya wato ta baikuni umar bin muhammad albaikuni bin fito albaikuni mutumin dimashq ne wanda yana kan mazhabar shafi'iyya tayyib lokacin da aka aihe shi ba a sani ba ba samu ba hatta da lokacin da ya mutu cikin malamai wani cikin magabata suke cewa kana hayyan sanata alif wa 80 wato ya kasance shi an san dai yana raye a shekara ta 1980 an san yana raye ba san ba yaushe mutu kamar yanzu misali a ce wani gashi nan an rasa yaushe ya mutu to sai a samu wani wanda ya san shi ya ce to a demul kaza dai na san yana raye eh na gan shi a waje kaza to wasu ya su ɗauka daga wannan kenan wannan ita ce ƙarshen ganin da aka mashi la'alla daga ɗaya da ya ƙara shekara goma ma kan ya mutu amma dai wannan ƙarshen ganin da aka samu labari a kan shi shine kenan aka tsaya shi kenan wannan ya kasance kenan a raye shekara ta dubu da tamanin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dai wannan ala kulli hal takaitaccen abin da ya shafi shi sunan wannan mu'allif da kuma ranar da aka ce an same shi yana raye wato bai mutu ba kenan tayyib a gaba mun gani ta'arifin mustalahul hadis gabaki daya cewa ilimi ne ya uraku bihi ahwal halin rawi wal marwi wato ilimi ne na hadisi wanda muke gane da shine muke ganin halin rawi da wanda yake rawaitowa da abin da yake rawaitowa ta yanda zan mu karbi hadisin ko kuma mu maida shi wato a karbe shi a yi aiki ko kuma a maida shi yana wannan shi ne mafi yawa abin da ya shafi abin da ya shahi ta'arifin mustalah ilmul hadis wanda kuma abin da ya shahi fa'idar shi muka ce menene fa'ida wannan ilimi
domin gane gane abin da yake karɓaɓɓe da wanda yake ba karɓaɓɓe ba kenan abin da yake karɓaɓɓe wanda zan mu ɗauka daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda ba karɓaɓɓe wanda zan mu maida shi daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam malam yayi wannan manzuma mukhtasara ayat takaitacciya wadda yayi da baiti duka 34 ne kamar yadda a ƙarshen baitin shi yake cewa wa kad atatka jawharul makununi sammaituha منظومة البيكوني فوق ثلاثين بأربع أتت أبياتها أو أقسامها تم بخير قسمت وتبيتي تكن ثلاثين دا أدني أتكن ونن لتاهي sannan kuma malam ya takaita ta akan nau'i nau'i na hadisi na guda 32 nau'i nau'i na hadisi guda 32 dan aka ce nau'i nau'i tun daga sahih hasan da'if kusan da'ifi kuma su ne suka kakkasu a cikin da ka samu mankata morusal ma'adal mu'allak duka to wannan anwa'in a cikin wannan manzuma zan mu samu maunau'i na magace 32 32 kenan a cikinta abinda malin ya kawo kenan na cikin abinda ya shahi wannan abiyata na wannan manzuma insha Allah wannan manzuma dai kamar wancan littafin ce sai ta zama ta wata mubtadi'in ne game da mutanen da suke fara abin da ya shafi ilimin mustala duk da cewa mun ga wasu abubuwa a littafin wancan da ya wuce na mustalar hadisi na ibn usaimin kenan wannan shi yasa muka ce zan mu dauki matanin mu ringa ganye da matanin amma ku ya kamata ku sai wannan littafin na shi ma na usaimin ne wanda ya sharhi shi saboda abin da baka gane ba sai ka ƙara karantawa saka gani ka fahimce shi da kyau da ke ibn usaimin ya kawo ibara wanda suke sahala jiddan ba wata da yauni da yawa kuma sai ya zama muna da yada arba kenan duk sati ya zama to akwai adadin da za a ayyade an harbace ko kuma mutum in ya harbace ta gabaki daya satin ma yana iya zawa ya ya san maha gabaki daya ko kuma a ajiye adadi kaza duk sati kenan za a san ma'a za a san ma'a kaza da sati kenan ala kulli halli baiti 34 ne na ka raba shi a sati nawa sati 34 sati uku sati uku cikin wata guda wata guda baiti 30 na nawa a'a yanzu dai kawo abinda ka kawo za a gudu fa'ima dan dabt dan a yi hifiz na girki kai ya zaman to kuna da su hifiz ya zaman to hadisin ku ya zaman to hasan ya muna so ya zaman to ta mu dabt ga hifiz dabt hadisi ta bai su a a abu ne a bishi bidda alli in kuma kai kana da karayin karayin har da wani da wani ba da yawa wani baiti guda ta ya tsaya sati guda wani kuma a nan da minti uku he har da ce baitin ya kawo wani ka bashi manzuma a nan kafin mai da karatu ya shi har da ce ta ca zai a san ma a abu ce insha Allah kenan dai ala kulli hal ai program in haddata malam yace matnul manzuma al baiquniya malam yace bismillahir rahmanir rahim kenan bari mu karanta ta gabaki daya sai mu dawo kan abin da zan fara da shi yanda malam ya fara baiti na farko malam yace abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairin nabiyyi ursila wa zim min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al wa lam yushaddu aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وعن عنك عن سعيد أن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وجده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه السحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل ساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط لشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل فن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ اللواء من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وجده بما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق خط فقط وجده مختلف فحش الغلط والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواهل به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد أو ترواية فهو يرد نما يكاو فهو كرد والكذب المختلع المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق ثلاثين بأربع أتت أبياتها تم بخير ختمت أو ترواية كما أقسامها تم بخير ختمت kenan wannan su ne baitutuka guda 34 wanda malam ya kawo a cikin wannan manzuma ta baikoniya wanda kuma kenan sharhin na ibn usaimin ya kamata ce kowa ya same shi to malam sun ce a maimaita masu kira matanin tayyib yau kai ma baka dauka malam ya ce mai imamu baikoni yake cewa abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabi ursila ya ce wazimi na kusamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushaddu aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعنك عن سعيد أن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل ساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل أمن فوقه بأن وعن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرق ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل فن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وجده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق خط فقط وضده مختلف فحش الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو يرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون فوق ثلاثين بأربع أتت أبياتها تم بخير ختمت muka ce akwai wasu ruwa can muka ce harad ya ce yurad can kuma ke da kwai aka samu ha badalan min abiyatu ha kenan wannan dai bai sauya abin da ya shahi ma'anai ko kuma wannan shi kenan dai ala kulli halita nan shine muka ce ya kamata kowa ya neme shi kuma wajen mala habibu mai littattawai 150 yake amma mala habibu ya ce zai kawo mana shi a 120 to da tun landi litinin zai tai kano to sai kowa aka masu rasuwa bai samu bai ta yi kenan dai sai dai ya ta in ya kawo wanda kuma zai ba da ya sanya da sunan shi wajen usman kenan shi yake gaggama 120 ta kowa insha Allah tayyib malam ya ce bismillahir rahmanir rahim bancin yayi bismillah malam ya kawo mana baiti na farko yace abda'u bil hamdi musalliyan ala wato bi ma'ana abda'u na fara wannan manzuma ta bil hamdi da yabo ga da godiya zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wata'ala musalliyan ala kuma halin kauni na ina yin salati ga muhammadin wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama khairu nabiyyi ursila fiyayyan annabi wanda Allah subhanahu wataala ya aiko wanda kuma kamar yadda ya gabata a farkon karatun wancan littafin namu na musala muka ce yana daga cikin ladabi na ta'alifi shine shine ka fara da wannan da yabo ga Allah subhanahu wataala sannan ka biyo da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kenan kuma wannan shine kamar yadda hadisi yake da kai kullu amrin zubalin la yubda bihi bi bismillahi a wata ruwaya bi hamdulillahi fa huwa abtar ko kuma aqta wato duk abu wanda yake abu ne wanda gashi nan mai muhimmanci ko kuma kana so ya yi albarka misali kuma baka wara shi ba da abin da ya shahi bismillah ko ya buga Allah subhanahu wataala to wannan abu kawai gashi nan akwai naqs sosai a tare da shi kenan dai ala kulli hal malam ya biyo da dubba ne na ta'alifi wannan shine ya kawo mana yace yana fara wannan manzumar tashi bil hamdi da yabo ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyi ursila tare da yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama salati shine kuma annabi sallallahu alaihi wasallama fiyayyen manzo wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi sai malam yace mana baiti na biyu ya ce wazi min aqsamil hadisi aw wazi min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda wato bacin yayi wannan bismillah da yabo da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya baka yace ai matsalar da zai kawo maka a cikin wannan littafi shine yace wazi min aqsamil hadisi idda wato zan kawo ma eh, rabe-raben hadisai anwa'un hadisi wanda ga suna idda wasu a kadaruha 30 da nawa muka ce 32 32 wanda zai addada ma su ga sunan 32 abin da ya shahi kuma eh, ulumul hadisi wasu suna da ta'alluki da matanin hadisi wasu suna ta'alluki da sanadin hadisi kamar yadda zamu zo mu gani wanne nau'i ne na hadisi yake ta'alluki da matani mu gani kuma wanne ne yake ta'alluki da sanadi Eh, a gurguje mun ce dai maudu'in wannan madda wannan ilimi na hadisi shine menene ya sanar da mu halin rawi da marwi da abin da ya shi rawun yake rawaitarwa ta kabulin shi ko kuma rati ko kuma mai da shi kuma wannan yana daga cikin abin da yake sa tsaro akan kare sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda daidai ya gabata akan wannan sannan fa'ida shi yana daga ciki ne eh, ma'arifa ma yi kubala wa ma yi a sanin cewa wannan hadisin ana karɓar shi ko kuma ana wannan yan ko kuma a maida shi ba za a karɓe shi ba kenan malam zai zana mana aksamun hadisi a cikin wannan aksamun hadisi talatin da biyu sannan kuma wannan aksamun hadisin zaka iya gama su a waje guda ka kas- ka raba su guda uku dukansu na farko shine mene Sahih.
hadisi sahih na biyu حسن shine hasan na uku Da'if.
shine da'if نعم wannan guda uku duka su ne sannan duk rikicin a inda yake a wajen da'ifi yake a nan ne ake rikicin ka zaka samu zan magani nau'i'ika nau'i'ika shi hadisi sahihi daga ya zo kawo ya cika shuruɗi in wannan guda biyar kamar yadda malam zai kawo mana an huce wajen hasan ma daga ya zo ya cika wannan shuruɗin an huce wajen to da'if ne can zaka gani kaza nan kaza ya dawo ya koma hasan ligairi ya koma can ya koma hasan ligati da aksam inda sama kenan kana iya ka hassare su ka takaita su akan wannan kaso guda uku wato hasan sahihi da hasan da da'ifi wanda da tun kahin a samu has- hadisul hasan kahin a yi hudu nau'i na hadisi hasan kawai hadisi in ba sahihi ba da'ifi kawai in ba sahihi ba da'ifi to kenan wannan abin da zamu gane kenan kenan malam shine yace mana wazimin aqsamil hadisi idda yace wa kullu wahidin ata wa hadda ai kullu wahidin min hadhihi al-aqsam wato kowane wannan aqsamin da nace zai kawo maka da yace zai kawo maka da 32 na hadisi to dukkaninsu da za su zo maka za su zo maka a cikin wannan manzumai wa hadda ai wa ta'arifu tare da ta'arifin shi idan aka ce alhad ba na haddi ba ta'arif ake ne shine wannan yake cewa akwai wasu baituttuka eh, wani malami yake cewa akan mabadi'ul ashara إن المبادئ في كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة kowane ilimi akwai wasu mabadi'ul ashara da zaka dora mushi wasu abubuwa guda biyar guda goma da zaka dora ma wannan ilimin shine ce innal mabadi'a fi kulli fannin ashara al hadd wal mawdu'u thumma thamara al ismu والاسم الاستمدادي وحكم آه إن المبادئ في كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة نسبة وفضل وواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف سودي غدا goma ne wannan abiyatin ya gama masu gabaki da na farko shine at-ta'rif al-hadd kenan ya kasan ta'rifin wannan ilimi tukon maudu'in shi me yake karantar da shi tukon samara samarar shi tukun falalar shi tukun waye ya ƙara kirkiro wannan wasu littattafai ke da kwaya a ciki wasu irin masail ke da kwaya a ciki to duka kowane ilimi ka dora mashi wannan mabadi da ashara za ka fahimce shi kafin ka shige shi to nan nan kalmar alhad kenan haddin nan yace wa hadda ai bi ma'ana wa ta'rifuhu kenan kowane aksam malam da zai kawo mana anan yace zai kawo maka shi a cikin aksam 32 da zai kawo ma yace zai kawo ma shi tare da ta'rifin shi to sai malam yace awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlu dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi awwaluha ai awwalu hadhihi al-aqsam na farko wanda zai baka a cikin wannan manzuma tashi shine as-sahihu wato hadisi sahihi wani hadisi sahihi
صحيح آه نعم صحيح صحيح لذاته lizatihi sahihun lizatihi shine zai baka labari idan aka yi itlaqin sahihu as-sahih to lizatihi ake ne wanda shine yake cike da waccan shuruɗi kenan shine malam yace awwaluha na farkon su shine as-sahihu shine hadisin sahihi lizatihi wanda ya cika sharuɗai na siha hadisi wanda shine zai ambata ma sharuɗan siha hadisi shine yace wa huwa mattasala isnadu wato shine wanda dangane isnadin shi ya samu dangane wato silsilar wannan ta isnadi muka ce menene isnad al-isnad سلسلة رجال رجال رجال الحديث al-musila ila al-matn المسألة wato silsila wannan jeran mutanen ruwat inda suke kaiwa zuwa ga matanin hadisin da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko kuma in mawquf ne maganar tabi'in kuma asar ne wannan dai silsila yin shan in nan haddathana fulan an fulan an fulan an fulan ko kuma haddathana fulan haddathana fulan haddathana fulan to wannan mutanen mutanen sune sil- sune ake cewa sanadin sanad kenan shine malam yace awwalu as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu shine wanda danganan shi wannan na is- s- silsilan nan ta zamanto ta samu dangane babu sakata a ciki kamar inda muka gane shi a baya cewa wane ya ban labari wane ya bani labari kuma ya zamanto mene wane tabbas ya baka labari ba kawai baka in zamna in ce a wane ya ban labari da wane da wane da wane sun bani labari kai kuma kawai a ɗaki kake a zaune baka taba gamuwa ba da su kenan wannan dan ka tsara ai ba shi bane wani zai ce wani zai ce to in haka ne wani zai ce in ya ji an ce wannan danganan na isnadi ya gamu sai ce to in haka ne ai sai a yi ta ƙarya ba a sani ba to bai san bacin kuma malaman da suke yaki da makaman aiki wane baka labari to sai sun nemo a ina ya baka labari kai kai tun daga rayuwarka ka taɓa zuwa magarin kaza shi inda malamin ya rayu ko kuma in ka ce ya baka labari a waje kaza to sai su bincika malamin to shi tunda aka aike shi a garin shi yake bai taba balaguro ba ma kai ko ka ce ya baka labari a ce to daga an bincika an gano sai a gano a wata kwana ƙarya kai to shine kenan duk yanda kake tunanin cewa a wannan ilimin kaza da kaza babu ilimin da aka mashi taka tsantsan a wajen tasbiti gaban abin da ya shafi ilimin hadisi ka duba tsabaka cike da kwai hatta ta malama akwai mutashaddiri akwai mutawassilin wanda suke mutawassitin akwai kuma mutasahilin akwai mutasahilin wanda sun yi tasahuli to amma akwai tsakatsakiya idan ka zo irin su bukhari suna cikin tsakatsakiya mutashaddidin kuma sai imamun nasa'i suna cikin mutashaddid wanda cikin magabata akwai wanda ban sani ba imamu shafi'i ne yace la arifu ko kuma wani an tambaye shi ko kan imamu shafi'i yace ko bai san shi bane yace la ya arifu ko kuma yayi wannan yashi to ka gani cikin tashaddudin shi kuma tana yawa bai san shi bane ba to kuma akwai a bangaren hadisi idan wani malami yace wani la ya arifu la arifu to idan ba a samu ba wani wanda ya wasa kaga zai zama to wannan ba'an ne zai zama to ba a wannan majhul ne shi kuma majhul an karbi hadisi daga majhuli wanda ba a san ba ma waye majhulul hal ko majhulul ain wanda shi karan kanshi ba a san ba waye kace haddathani rajul yo rajul waye rajul rijal nawa ke da kwai kenan ga ko kuma majhulul hal wanda shi ba a taba ba a samu ba cikin wasu malamai wanda suka ce wani sikka ne amintacce ne ana iya karɓin hadisi daga wajen shi kenan ka gani wannan ma duka to duka a ilimin hadisi ta ka tsantsan inda ke da kwai kafin a karɓo hadisi guda in ka bibiya sai ka gani malaman sun yi sun yi aiki sosai kenan na farko shine ittisalus sanad ittisalus sanad kamar yadda a tabulo nan wancan darasin namu mun yi shi cewa shine zaman to danganan duka ya tabbata wani ya ban labari ya ba wani yau daga wani daga wani to duka kuma haka ne ka ba da labarin kada ya zaman to wani ya mutu kafin a ake ka kuma ka ce ya baka labari kenan kaga nan akwai halal daga an samu wannan to hadisi ya sauka daga darajar sahihi na farko kenan shine yace walam yusharra aw yu'al sannan bai zaman to ba shaz menene shaz hadisu shaz mun gan shi a baya shine eh, mukhalafatu rawi liman huwa awthaq minhu ko kuma liman huwa aula minhu wato akwai wani abu da zan mu yi tambihi ba sharadi bane ba cewa idan hadisi idan wani zikka ne amintacce ne a karba hadisi kawai daga ya rawaito hadisi za a karba a'a
نعم ana fahimta No.
wani sikka ne sai ya rawaito hadisi ake karba me yasa saboda shuzuz saboda ita shuzuz micece sikka ne zai rawaito hadisi sai zamanto ya halafa ma wasu sikkokin wanda sai yi shi eh kamar yanzu wani da ja ko wani an san shi misali dan uwa sai ya rawaito hadisi sai a ya halafa ma wanda suka yi shi sikka suka yi shi a matattuwa to suke nan ka gani biyuwa ya zama to mun karɓi mace wannan ruwa ya sha zaki ba zama ɗauke ta ba mu ce sahiha ce bai dai mu ɗauka mu yi wannan aikin yana sai ka ce kuma yana nan a sikkashi sikkashi ba ta sabta ba eh eh, kuma sikkashi tana nan kenan bai sabta ba kenan wannan tambayi ne muka yi. kenan eh, sharadi na biyu na hadisi sahihi kai ya zamanto shaz sannan ma da yace walam yu'al kai ya zamanto yana da illa illa sawa'un khafiyya ce ko kuma zahira batina ko zahira illa wadda take zahira misali a dauki sakata isnad wadda take batina kuma a samu akwai cikin uh, matanin shi ko wani abu wanda sai malamai saboda ita illa a cikin ilimin hadisi ba kowane malami bane yake gano illa hadisi hafiya wadda take a boye take sai malamai wanda suka yi bincike shi yasa duka ilimin hadisi in ka duba abin da ya shafi mustalah al-hadisi jarh wa ta'dil takhrij al-hadis to ilal yahi wahala ilal ya yi wahala saboda shi hadisin ne sai ka mushi fatatata ka duka ka bi ka hau shi kamar kamar misali a ce cikin motar yi a can ciki akwai wata kusa ta lalace misali wanda karamin mai gyara ba ya iya gano da kawai in ya zo buga ya ta jin karan karan cikin arbura kan da wani waye duka sun samu matsala shi kuma bai sani ba kamar ilimin shi bai kai ba can ya kunce motar in ya mushi ɗaya ya hudda wannan abin ya sake shi tukun abin ya daidaita to haka illa take wadda take hafiya a cikin ilimi amma wadda take zahira wannan ari kowa yana iya ya gane ta kenan ha- wannan na uku kada ya zamanto yana da wata illa hadisin sannan mana yace yarwihi adulun dabitun an mislihi yarwihi adulun sannan hadisin ya zamanto adali ne ya rawaito shi wane ne ake ce ma adali Au, shine mutum musulmi wanda yake mukallaf wanda yake ya kubuta duka daga wasu abubuwa na alfasha wani abubuwa na muru'a- muru'a shi tana nan ka a ce ga shi nan a titi yana iguce-iguce ana ihu da shi ana ko kuma yana da fiska yana da wasu abubuwa na abin da ya shafi alfasha ko kuma a ce ba musulmi ba ne ba kaga wannan duk ba a zabi sun fita daga ya fita daga samun adala ta ya rawaito hadisi kenan yin mutum ya cika kamili wanda ya ce a titi ga shi nan kowa daga ya san shi yara uwaye ma suna wata Allah ka zama to irin wani kamulallen mutum gashi nan lafiya lau to amma dai irin wanda suke wannan ai kaga bayani to kenan shine zaman to adil kenan wannan shine sharadi na nawa sharadi na nawa na hudu sharadi na hudu sannan malam yace yace yawihi adl yawwa sannan kuma dabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqli sannan ya zaman to dabit ya to akwai warin har da tare da shi idan hafizi ne sosai idan ya dauki hadisi kawai yanda ya kawo shi yanda ya dauka haka zai kawo shi Eh, eh, ya hardace shi yanda ya saurare shi ya kawo shi yanda ya saurare shi shi yasa ai malamai suke cewa fa'ida ta hadisin musalsal zan mu zo mu gani musalsal inda ya kawo yace musalsalin qulma ala wasfina aka mislu amma wallahi an bani fada fa'ida ta hadisi musalsal akwai karhin daf daf akwai karhin dukkan abin da kiyaye abin da ka har da can inda menene zai zo misali yace haddathani wani wani ya ban labari da ya bani labarin ne da ya dariya ko kuma wannan shi ma da ya ba shi labarin shi ma sai da ya dare to kalli har siffan yanda ya yi lokacin da ya ba shi labarin sai da ya dare kamar yadda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, gashi nan hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai yi imani sai wani sai mutum ya yi imani da kaddara annabi ya kama gemun shaka ya ce amantu bil qadar to bai zama to hadisin kowa in zai rawaito shi ya kama gemun shaka ya ce amantu bil qadar to kaga wannan ya zama to akwai dabtin hatta da kaifiya da aka rawaito hadisin an yi dabtin shi to sai mutum ya zama to dabit akan har da kana kiyayewa sannan idan ka ka hadisin wannan zai zama to sharadi na biyar wannan shine hadisi ya zama to sahihi na'am kenan na farko muka ce ittisalus sanad yace awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi kenan wannan sune shurut khamsa wanda idan ya zamanto hadisi ya cika su kenan he ya zamanto wannan shine hadisi sahihi li zatihi wato sahihi ne bi zatihi mu'tamadun fi dabtihi wa nafhihi wanda ya zanto shi rawun ana itimadin shi akan dabtin shi na har da shi an yanzu idan ya hada wannan ne yake cewa itimad dogaro Eh, wato wani in dai ya hardace kawai shi kenan misali a zo a yi karatu kaza da kaza ana nema misali ne eh, sai a ce a a je wajen wani in dai ya halarci karatun kawai zai gayi maka duka gabaki ɗaya ne ne da ne saboda ana yi timadi da wani kenan mutamad ne wajen dabta in shi wajen ɗauka har da tashi yana kiyaye wa naqlihi hatta da kuma wajen naqli inna na har da tashi na hadisin da ya rawaito kenan wannan yana daga cikin kenan abin da ya shayi dabta kenan na farko shine ittisalus sanad na biyu ma na abin da ya kawo shine assalama min ash-shurur yace wala min shadda kenan ya zamanto dangane a dangane yake sanadin a dangane yake sannan ya zamanto ba shuruz ba sannan kuma ya kubuta daga illa wadda ta zamanto ta taba hadisin ya zamanto ya yi kasa daga sahihi sannan kada ya zamanto eh, a cikin rawun babu mai adala a ciki ba adil ba sannan na biyar shine ya kunu dabitan wato ya zamanto dabit ne eh, a cikin eh, daukan karatun daukan hadisin da yi kenan wannan su ne sharuɗa na hadisi sahihi wanda mun gane su dama a cikin wancan littafi da fatan an fahimta kenan eh, malam ya ce wal hasan ala kulli al manzumar da zan mu bi ta a takaice na'am dan eh, inda ya kamata mu wasa'a zan mu wasa'a saboda akwai wanda a baya ya bar su inda kuma tunda kusan mun gani wancan kenan wanda kuma babu bukatar mu ja shi wannan tsawo mu tsawaita sharhi kenan kawai zan mu bi shi haka sai malam yace wal hasan wato hadisi hasan shi kuma al ma'ruf turqan wa gadat rijaluhu la ka sahih ishtahara wato shi hadisi hasan shine malam yace maka al ma'ruf turqan wato wanda aka san eh, wanda suka huddo shi wato nan yana ma magana ne akan ittisalus sanad turuk din nan yana ma magana ne akan danganan shi ya zamanto ya zamanto muttasil ne ga baki ɗayan shi kamar ya zamanto eh, cewa hadisi ne gashi nan eh, kamar zan magani ya ce laka sahih ishtaharat hadisi hasan sharadin shi shi ma biya sai dai sharadi guda ne sharadin sahihi shine na hasan sai dai a wuri guda ne suke sabawa shi yasa ya zama to hasan kamar yadda mun gani a baya shine yace al-hasan wal hasan ma'rufu turqan hadisi hasan da ake cewa hadisi hasan shine wanda aka san ittisalus sanadin shi wa ghadat sannan kuma ta zamanto ay wasarat wa ghadat rijalu mutanen isnadin nan suka zamanto la ka sahihi ba kamar hadisi na mutanen sahihi ba ishtaharat yanda ya shahara wato mutanen hadisin hasan ba su zamanto ba irin mutanen hadisi sahihi a wajen menene a wajen dabt a wajen dabt ne kawai sabaninsu shi yasa ibn hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani cikin nukhba da yazo ta'rifin hadisul hasan sai ya ce huwa ma rawahu adlun khafifu dabt huwa mattasala sanaduhu bi naqli adlin sai ya ce khafifu dabt bai ce a sayi muka ce menene tamu dabt shi kuma al-hasan al-hasan sai zama to khafifu dabt kenan su ne hatifu dabt shi kuma hatifu dabt ana samun shi daga irin rawi wanda yake mastur ko su hafiz wanda hafizin shi bai da kwari sosai wataran yana dan samun matsala a cikin hafizin shi to shine idan ya rawaito hadisi sai ya koma hadisin nashi wannan hasan sai ya zamanto hasan idan kuma sun gaggamu kamar yadda muka gani za su koma hasan li zatihi da li ghairihi shi ma zai zamanto hasan wanne ne hasan da ghairi إذا جمع ضعيف إذا تعددت طرقه التعريف إذا تعددت طرقه شيني زي زمن حسن لغير كنا حسن شيني ما يجي والحسن المعروف شي حديثي حسن شيني المعروف طرقا wanda hanyar shi take kamar isnadin shi ya danganta ya dangana wa gadat sannan ta zamanto rijaluhu mutanen nashi wanda suka huddo sun shahara da adala da dabt amma la ka sahihi ba kamar rijalin hadisi sahihi ba eh, ishtaharat kenan shuhurar su aqal min hadisin sahih na'am wajen dabtin ne shi kuma kamar yadda muka yi bayanin eh, cewa ga shi nan yadda hadisi sahihi yake gina wannan su ne abu guda biyu wanda malam ya kawo mana a farko hadisin hasan hadisu sahih shi ne ya ce awwalu fasahihu kaga cikin baiti uku ya baka dukkan ta'arifin had- menene hadisi sahihi me hadisi hasan na farko hadisi sahihi yace awwalu hasahihu huwa man tasal isnaduhu wa lam yashuz aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi baiti biyu an gama da hadisi sahihi yace ma wal hasan al ma'ruf turqan wa gadat rijaluhu la kasati ishtahara ta'rifin shi ma an huce kenan ka san daga an zo maka hadisul hasan menene hadisul hasan kawai shine wal hasan al hasan ma'ruf turkan wa ghadat rijaluhu la kasahi ishtara wato shi hadisi hasan shine wanda dangane shi ya danganta rijal din shi sun zamanto sun danganta amma ba su zamanto ba kwatankwacin rijalun hadisi sahihi to hadisi sahihi suwaye rijal din shi suwaye shurutun shi menene shurutun shi a cikin rijal din shi ya kamata dole ya zamanto akwai ittisalu sanad akwai adalatu rawi akwai dabtul rawi tamun dabt akwai babu shad babu illa to shi kuma hasan wa hasan shine kenan wajen khafiful dabt wannan duka biyar in amma wajen tamun dabt sai kuma khafiful dabt kenan ala kulli hal wannan shine a takaice abin da ya shahi ta'arifin su su biyu shi yasa manzuma take da daɗi idan ka haddace ta sai gani yanzu duka wannan bayanan yanzu a wancan darasin da muka yi na je hadisin sahihi wajen ya kai darasi biyu ko uku da muka yi akan shi to amma idan ka fahimci wancan bayanin da aka yi to ka zo kana so ka haddace ba ka iya daukan ba duka safawatin wannan duka ka haddace amma nan manzuma idan ka haddace wannan baiti guda biyu shikenan kawai awwalha as-sahihu ta'rifu sahih mattasala sanaduhu eh, بنقل متصل متصل اسناده ولو الصحيح وهو متصل اسناده ولم يشذ او يعلل فيه عدد ضابط من مثله معتمد في ضبطه ونقله idan ka wuce da ta'arif in yaso bayani wannan sharhi ne zaka ma wanda yake bukata ka sanar da shi sai malam ya ce wa kullu ma ar-rutbatil husni qasr fa huwa ad-da'ifu wa huwa aqsamun kasr to yanzu malam zai zo mana kan hadisi da'if yanzu nau'i hadisi nawa muka gani sura nawa a ba a kan hasar ba a kan nau'ukan da yace zai kawo mana sura talatin sura talatin to a cikin banda biyun nan yanzu ka huta sahi ka huta hasar to a cikin talatin din nan sun yi rabi duka akan da ibi daidai ku ne zan mu dawo kan wanda suke ingatattu ana samun ingatattu a cikin su wanda na muka zawo wajen azizu marwi sinai na wasu lasa mashhuri marwuta kuma salasa ko kuma walsar da kuma musalsal da kuma garibu wa kula garibu mara wa rawin fafat to wa'annan daidai kun nan dai amma an ka duba wajen ashirin da wani abu dukkan nau'in da'ifi shi yasa a wancan karatunmu na baya muka ce dukkan rikicin mustala yana cikin ashifi da ilimi duka aje a zo ne wannan kaza wannan mu'adal wannan mu'allaq wannan mursal wannan kaza wannan kaza wannan mawdu'i amma cikin da'if in ma kuma akwai wanda idan ya zama to ta'addada turquhu ya zama to da'if in ba wani wannan bane ba zai zama to ana iya ihtijaji da shi akan eh, fada'il ba akan ahkam ba ba akan ahkam ba kenan dai insha Allah tun cewa lokaci ya gabato kenan nan zan mu tsaya da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa kuma ya sati mai zawa insha Allah kenan ya mu ci gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad na na'am sai ba معتمد معتمد في ضبطه ونقله wato ya zamanto an yi dogaro akan dabta shi wato shi rawun ya zamanto mu'tamad ne ana dogaro da shi akan abin da ya shafi dabta in ruwaya da ya rawaito ruwaya da ya rawaito da zai je ya dauka sannan wa naqlihi da naqlin shi hadisin da ya dauko ya zamanto yana da mai dabta ne kenan duka kan dabta din shi yasa kenan abinda muka ce abin da ya